إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ɗan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna 22 juma'a 22 ga wata na rajab hijira shekara 437 wanda ya dace da 29 ga wata na hudu shekara ta 2016 muna cikin darasinmu na tsar annabi musa alaihissalam da fir'aun yau za mu yi darasi na shidda a wannan kisa ta annabin allah annabi Musa da Fir'aun insha Allah a ganin a sati da ya gabata muna cikin fadar Fir'aun bayanin ma'anan yake yanda bayan ya ɗauki matakin kashe annabi Musa alaihi salam na maganar hujja ta ƙare sai aiki da ƙari a lokacin da ya wannan barazana ma'ambaci wani bawan Allah wanda Allah bai ambaci sunan shi ba cewa da wani mutum ne da yake ɓoye imanin shi a wannan wuri kalmomi kalma da fir'auna ya ta barazana ga bijire ma gaskiya wannan bawan Allah duk da a da ɓoye yake amma a ran nan ya bayyanar da aƙidar shi da inda ya sa gaba kuma bai kyale ba iya kallo sai banna ta kasance muna cikin bayanin wannan bawan Allah mun zo muna cikin sutar gafir muna cikin sutar gafir a ayata mun karanta ayata talatin na gada uku ne wadda wannan bawan Allah ya ja hankalinsu game ya musu kashe iya musu gudun abin da ya samu mutanen annabi nu da abin da ya samu adawa da samudawa da al'ummomi da aka yi kayan su ina gudun wannan abin ya same ku ina muku gudun tashin hankalin wunin kiyama yau matanad ranar da ranar zawal azaba wa za ku neman guje ma wannan azaba kuma ba ku da wata maguda wurin guje ma wannan azaba bayan wannan bayan insha Allah yanzu kenan sai mu dasa mu ji irin dai kalmomi wanda ya dace duk inda kake a wani wuri da ya dace kai magana akan za a tozartar da addinin Allah ka yi ƙoƙarin magana ka yi ƙoƙarin kare gaskiya a duk inda kake sai alhamma sai ka karanta aya ta 34 wadda kada ja'akum yusuf min qabl لبينات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب نعم nan wannan bawan Allah iya wannan wa'azi a fadar fir'aun cewa wala qad ja'akum yusuf min qabl bil bayinat kenan taurin kai ba yanzu kuka fara ba kahin yanzu yusuf mana annabi sallallahu alaihi wasallam kun san shine ya zamana a masar a matsayin ga sarauta kuma ga annabta wannan bawan Allah ya zo da hujjoji amma fa maldirtum fi shakkin mimma ja'akum bi kuna nan ba ku da cikakken imani kuna kokontan abin da ya zo da shi na hujjoji kuna nan iya yayi wannan bayanin ya isar da gaskiya hatta idan halak har lokacin da wannan bawan Allah ya mutu qultum la yaba sallahu min ba'dihi rasula ko ta ai kenan kuma Allah bai ƙara aiko da wani manzo bayan wannan bawan Allah Yusuf alaihi salam haka kuke tsammani manzo ya ƙare Allah bai ƙara aiko da wani to wannan ganin gaskiya ka kiya haka Allah ce kadalika wa kadalika zulma mai wani musulmi mutum haka Allah ke juye mutum daga imani mutumin mabannaci mai shakka baya gaskiya je kokonto a kanta to haka ko da gaskiya ta zo sai zaman to ma'ana bai ganewa Allah ya riga mai kundam kinan iya ga musu hadarin kwada da gaskiya bayan sun gano gaskiya don mutanen fir'aun abu ne a hili sun gano musa alaihi salam akan gaskiya yake shi ke da hujja ba su da hujja amma suka ci gaba da taurin kai sai ke bayyana irin halin da ya kasance wasu al'umma kayinsu wanda suka shiga irin wannan hali naku ita allazina jadiluna fi ayati llahi allazina yujadiluna fi ayati llahi bighairi haqq الذين يجادلون في آيات الله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار tace alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sanatahum wa'inda mutanen da suke gardama jayayya da ayoyin Allah bayan sun zo ba tare da wata hujja ba haka kuran su ci gaba da rigima da ayoyin Allah tace wannan halin gardama jayayya da hujja bayan ta zo kabura makatan inda Allah wa inda alladhina amanu hushin Allah yana girma ko hushin Allah ya yi girma game da mai faɗa da gaskiya haka duk mai imani zai bakin cikin bayan an zo da hujja ƙarara ga bayani ba wata madogara ka iya to duk mai imani ke da bakin cikin yana damuwar ƙin imanin mara imani bayan gaskiya ya ce ka zaka zan Allah ala kullu kalbin mutakabirin jabbar haka Allah ke rihi zuciyar duk wani mai girman kai mai tsaurin kai duk mutumin da ya taurin kai da gaskiya daga gaskiya giya to haka Allah ke rin zuciyar duk wannan iya musu kashe ne abin da ya samu al'ummomi kayan ku kai sami ku na hada da gaskiya bayan gano gaskiya duk wannan bayanin da ya kare mai fir'aun ne ce وقال فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب دون بيان ذلك باتا fir'aun kenan ya kunnan kashi wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha yanzu kenan yanzu dole bayani an kare yanzu abin da yake so wannan da'awa iya so ya wasa da hankalin mutane yanzu haman ya ba kiran babban waziri mu ce premier minister na shi na fir'aun ya haman ibn li sarhan maza maza kamun babban gini babban abun hawa mai tsawon gaske yanzu me zan yi la'alli a kalu la'ila musa don an hau tsintsin leƙa wai shi waye wannan ubangijin na musa nan kenan ya ji da cewa musa na ɗauke nan allan shi a sama yake sai zai hau sama allah a sama yake sai zai hau sama yake ya za a wani tsinka ga waye waye wannan wanda musa ke da awar ubangiji ba ni ba maza maza a mai gini mai tsawon gaske ko mai kwari dan ya kai da cimma wannan guri na leka ubangijin Musa ubangijin Musa da Haru yace wai ni la zunnu kadiba domin ina ga Musa kul baka da ciki ƙarya ce ke amma na ji na gani a ko nan ba kidan zai shi je gani ya ba da labari akwai ko babu ya ce akwai ya ce wa kadhalika zunni fir'aun su amali wa sudda ala sabil haka wannan tunani a ga gaskiya a kiya a rinka fada da gaskiya haka aka kawata ma fir'auna mummunan aikin shi wa sudda ala sabil aka kare fir'auna game da yin imani ga hanya ta gaskiya amma ya kasa ganewa iya fada da ita wa sudda ana sabir ya ce wa makasar fir'aun illa fi tabab nan kenan fir'aun duk abin da yake kullawa dai na neman kare gaskiya ka ga ka gaskiya a banza yake yi iyayi a hasara a banza yake yi duk da wannan bayanin da ya shi wani bai imani bi kyale ba bi kyale ba ya ci gaba da bayani wa kallan zai amana ya kaunu وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال الذي آمن يا قوم كذا فرعون إياه شما إياه بابني بابني fir'auna iya yi kuma shi ma iya yi na yanzu kenan ya bar magana fir'auna iya magana da wanda ake so ai wasa da hankalin su muqallin zai amma ya qawm ya mutane na ittabi'u ahadukum sabila rashad ya mutane na ku bi ni ma'ana ku bar fir'auna ku bar mu dan abin da yake faɗi fir'auna ma'ana ku bar magana fir'auna ku bi magana tattabi'un ku bi ni ahadukum sabila rashad zan shiryar da ku da hanya ta shirya amma wannan kina batacce ne a takaice ga har ku bi ni nan iya kira da mu a wurin shi ne mai kira shi ne mai gawa a wannan wurin sai ga magana magana a bi shi dan anan Musa bai nan a fada ne bai na na cikin gida a cikin gida ce yace ku bi ni ahadukum sabila rashad zan shiryar da ku da hanya ta shirya ya qaum inna ma hadhihi hayatud dunya mata ma'ana wannan duniya wannan mulki zai shakarce ku kacce wannan rayuwar duniya da kuke gani mata wata rayuwa ce yar kaɗan ɗan jin daɗi ne gajere shi ne mata kinan kakka ruɗe ku e rayuwar rayuwar ta duniya rayuwa ce ɗan jin daɗi ne kaɗan ya ce wa innan akhirat ta hiyar darar ƙara kusan cewa lahira ita ce gida matabbaci na duniya za a ƙare dole a barta gida ne rayuwa ce alkuntuwa amma ma'ana ku yi kokarin gyaran lahira ba duniya ba lahira can ne gida darul qara gida na tabbata in ka shiga wuta hal abada illa in misabo ne a hudu daga baya in ka shiga gidan aljanna hal abada ba huta kenan can ne gida madawwami ba nan duniya ba yace kuma man amila sayyi'atan فلا يجزى عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها duk wanda ya yi aiki mummuna a wannan gida na duniya to fala yujza illa mithalha abinda ya yi mummuna za a saka mai kenan gobe kiyama wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa mu'min duk wanda ya aiki nagari namiji ne ko mace ne sharadi inda da imani fa ulaika yadkhuluna aljanna wayannan suna suke shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab za a rubuta ta aljanna ba tare da kumtatawa kenan komi baje baje komi a wadace dole bayani da yake a wannan wuri ne idan ga matsayin hanyar da nake kiran zuwa gare ta wa ya qaumi ma li ad'ukum ila wa ya qaumi ma li ad'ukum ila al-jannati wa tad'unani ila an-nar تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار nan za ka gano a wannan wurin akwai iya hudi ne ana hudi ba wani aka ana tattaunawa ne ya hudi su hudi ne ake makela bai ya ce wa ya kawai mali a du'ukum ilan najati wata da'un ilan ilan najati ilan najati ya mutane na dan mi kuke ya aka yi ina kiran ku zuwa ga tsira ga azabar Allah ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة يا متانينا دمي يا أكي دين ما نجاب الكمة إنا كيرونك زوا غهين سيرا وتدعونني إلى النار كوكنا كيرانا زوا غوتا yan wayo ake rigima yau misali tsakanin kiran da awa sunna da gargajiya me ahalin sunna me sunna suke kira bayan a yi kira bautar Allah Allah ya ce manzan Allah ya ce a tsaye da tauhidi wani abu daya na ibada ahalin sunna suka kawo a bauta ma Allah wanda babu a Qur'ani ko a sunna idan yau kana so ko a gobe ko a yau duk da ka rike malamin gargajiya dan bid'a ko mai da sunna ga da malam dan Allah ma dan girman Allah dan girman Allah malam ka gaya mana aiki daya wanda ahlus sunna suke kira ayi ko suke yi wanda babu a Qur'ani ko a sunna wanda kake inkari babu wanda wani malamin su ne ya kaga ya ce ayi ka rike shi gaya maka babu kurin taurin kai ne fada da gaskiya ne kurin ba mu da samu daya ba mu da tayi muka kira a zo a bishi bayan qur'ani ko sunna ba yana da namu abu mutum mutum a kira wayo ba a kira Allah kadai mutum ba muka kanin ba abu Allah abu manzon Allah me na mu yayi lahima ciki kurin shikenan ya rigima kuna wajen adawa ƙarya da sharri a wa'al sunna me na mu a ciki kodin wannan shine mu'amma shine abu qur'ani abu sunna kuma qur'ani da yake gidanka yake cikin almokinka hadisai suke nan sama shekarar dubu kayan ma a yadda magaran ko a yi nijar suna nan bukhari muslim suna nan sama wata suna nan me a cikin abu sabo amma kullum a rike ya tafi da gaskiya an koma ga Allah yace yace tad'unani li akfura billah wa ushrika bi ma laysa bi ilm yace ko kuna kira na kullum in kawurce ma Allah in kawurce ma Allah in gama Allah abin da babu hujja kai yan uwa a yau kowa sun a yau da mutanen an tashi musulmi iya musulmi zai zogar da wani Allah ya rantsa da wani Allah ya kira wani Allah kan biyan bukata har yau suna yi kuma suna kira mu da babu ilimi ya za a ce ba kiran kowa sai Allah ya za a ce ba kira kowa sai Allah ga wani kasuwa da manya manya kaza waye ce wannan shi ne kuma magana kira muke zuwa kada ta Allah da ibada eh amma kun ga sai an tsaya kan galgajiya ka a gane yadda aka tashi ana cin duhu cikin duhu ka kira aljani ka kira rauka ilu haka ka ya ilu jikinka kamar dan kama kura da ta shashatau kau dabara ta damfara ka a gane ka ka tsere in a jikinka in ka taba jikin mutum kamar nan kawo kura ta kawo kuma kaiwa shi ne maki ta a tsakan gargajiya tsakan wani abun a cin kasuwa da ta jika talatin ta jika ishirin za a iri iri tona mushi a yi karewa sai an gama da wani ai wacce muka yi a kira Allah a dogara ga Allah a yi addu'a ko a yi addu'a annabi ya zo da addu'a ta kariya da komi a karkin suna to za ka kare ka shi ne kurin maka zama ka zama kamar ce zama kamar Allah horar gina ne ba zama kamar ce kuma ta haka kenan wannan shi ne gaskiyar magana mutum ya tsoron Allah ga yi kokarin wallahi kaɗai ta Allah da ibada kaka yarda shirka duk shubha shirka ka yi ta don ba gyara kana yawan laifi ka koma ga Allah Allah gafarta maka amma wala dole kuskure koma ga Allah yana kiran wani Allah ya doga da wani Allah wallahi ya tabi ha abada wuri wanda babu gyara akan shirka da Allah babu gyara shirka da Allah man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar
jazakallahu khairan cikin ma'ida ba Allah ke cewa innahu man yushriku billahi ɗan uwa ku sani yanda lamarin ke ciki duk wanda ya kuskure ya ta ya gama Allah da wani faqad harrama Allahu alaihi aljannata Allah haqiqa la tabbatar haqiqa Allah ya haramta mai aljanna wa ma'awahu an-nar wuta ce makomashi kuma ce wa ma lizalimin min ansar duk idan Allah kama wani azzalimin mushriki bani huddaka kai ta kanka yace kenan kuna kira na in gama Allah da wani abin da babu hujja wa na ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ina kiranku zuwa ga Allah mabuwayi mai gafara yace la jarama annama tad'unani ilayhi لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار yace la jaram babu shakka tabbas annama tad'unani ilai laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah yace babu wani shakka tabbas abinda kuke kira na an bautata ma bin wani Allah bashi da wata da'awa ta gaskiya ko a duniya ko a lahira ƙarya ce kuma abinda muke kadama ku wani wani wa anna maraddana ila Allah za mu kare dai makoman mu ga Allah ne wa annal musrifina hum ashabun nar mabannata eh mabannata masu gardama da gaskiya sune yan wuta ci amma ku iya da tazkuruna ma kullakum fa satazkuruna ma aqulu lakum وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم wannan magana da take gaya muku muna jayayya wallahi za ku tuna da kuka shi kuka shiga hannu eh da ta baci za ku tuna abinda nake gaya muku muranin da babu gyara da ce ufawu da amir illa ina faura lamari na zuwa ga Allah mun mai da mu zuwa ga Allah inna Allah basir bil bad Allah yana ga bayi kowa abin da yake yi Allah na gani in taba cikin fada me yawa kai fawqahu Allah فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب yanzu Allah ce ba mu labarin cewa wannan bawan Allah fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru Allah ya kare shi game da mugun kulli da suka yi an nema a gama da shi Allah ya kare shi dan ya tsira tare da Musa alaihi salam nan kanin mu zo wajen dirmi fir'auna a ruwa nan ai kusan mu zo kusan kashe a wannan wurin can sai mu koma zukhruf inda ana ce wa nada fir'aun fi qaumi ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون yanzu wai kun san da mai aka kare ba hujja ko maganar gaskiya maganar gwagwarmaya an kare ba hujja fir'auna sai aiki da ƙarfi to yanzu bayan duk wannan bayanai sai su fir'auna ya wutoto ta hanyar daban kuma sabo uslubu na iri-iri ke bi neman dai wai ya kawo da wannan gaskiya ka gane gaskiya ka abu musa alaihissalam yanzu ga fir'auna a wannan wada cikin jama'a shi wannan dai fir'auna fi qaumi ga fir'auna lati yayi kira yayi magana ya daga murya cikin jama'a shi ya qaum alatani muku misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun iya kira ya jama'ata ya mutane wa ku gani cewa ni ke da mulkin masar ni ne mai mulkin masar gaba ɗaya ana masar babba kowa ba ni ke da mulkin masar wa'annan ƙoramu na min wasan min dun min wuri kilon dubune ne ne ya suke ba da wana wana mace garake wurin noma suna sa kasar masar ce da dalil wannan ƙoramu na masar suna gudana ƙarƙashin mulki na wasu a cikin gida na ƙarƙashin mana ƙarƙashin mulki na ni ke da mulki a kansu yace ba ku gani am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin
yanzu wai bayan wannan magana ta gwada mulki da gadara ga Musa alaihi salam yanzu ne ga matsayina ni ne mai mulkin Masar wannan koran Musa na karkashi na ni ke da su yace amma ana khairu ana bal bai ma'ana a a mana ni ne ana khairu min hada allazi huwa aike dan haka ni mai wannan matsayi ni ne nahi alkhairi ni ya tantanta abi kan wannan mahin ma'ana wai Musa da kishara iya nuni ga Musa cewa wulakantacce wanda ba kowa ba bai da mulkin komi shi ba kowa bane ba shi mahin da kuma da kuma da bori wala ya kadu bi ba a ma gane abin da yake faɗi gura gura eh ba a ma gane baki ba shi da ma da baki ba shi ma da baki eh ba da gidai ba shi ma da baki ka san haka ne me aka ci ko a da ban san tawon ba ka san farko ko al'amari farko ko yin da'awa in nazo zan yin awa ina wazi in ba ba ko ki da mun dama saboda abun ka san lokacin ka kuma ci na zai zuciya ta abun an so ya an danne ku abun ga mun ga ina ka san ina da yawa ko abun ya bi cha kudi abun ya gane ta ce abun ya wazin ma ba shi abun da ke kana wahala ba shi abun da kake faɗi la ilaha kwanaki muka mana ɗaya cikin sai kace wai malam ina wai wai me kai ka samu ka samu lafiya ga wannan ina taka ce na ba abin da bai fa Allah wallahi ya ta wai aka yi wai ta ki wani lakani ne wai me nayi yace kenan ni da mai alkhairi min hadda alladhi huwa mahin wannan wulakantaccen wala kadibin ba a magana magana shi kenan kun zo kuna bin wannan kaskantacce ga ni mai mulki shi ya magana kenan magana matsayi sai yake kawo wani abu cewa wai inda har wani abu na shi falaula ulki alaihi falaula ulki alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ألت فلولا ألقي عليه أسوة من ذهب أو جاء مال ملاك مقتدرين نم معنى وي موسى عند حر da ya kice shi wani abu ne shi ma jagora ne me yasa in wanda ya aiko shi bai aiko mai ba kambe mana warware manya manya na ce ya ta zamanin sarakuna suna da wani warware bracelet na zinariya na gwada ƙarfin sarauta me yasa ba a san ko me shi ba aw jama'ul malaikatu muqtaranin ko kuwa a sabko da mala'iku yake da'awa su zo tare da shi suna mai shaida wannan daga Allah ke me yasa ba a mai haka ba inda har cewa wani ne mai ƙarfi mai iko ya kushi babu wani abu gidan gaba daya Allah ce da fasta khaffa qaumahu fa ta'u shi ne fir'aun yayi wasa da hankalin mutanen shi ya rena hankalin su ga gaskiya kun ga gaskiya kun ga nan gaskiya an gure fir'auna amma har yau suna nan suna bin shi da maganganu da maganganun shi da makirci shi ya wasa da hankalin mutanen shi ya rena hankalin su suka mai da'a wa kanu qauman fasiqin Allah ce da mun dai mutanen banza ne eh shi da suka bi shi ɗan wunshi ne da mun so mutane fasikai inda na gano can cikin arab Allah subhanahu wata'ala ke gaya mana inda su wa'innan jama'a aka zamana wai ake ma fir'auna shawara wa qala malahu min qawmi fir'auna atadar musa wa qawmahu yusulu fil ard wa qala wa qala wa qala malahu min qawmi fir'auna atadar musa wa qala al malahu min qawmi fir'auna atadar musa wa qawmahu yusulu fil ard يفسدوا في الأرض يفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك نعم.
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
وقال الملأ من قوم فرعون ‘yan hada manyan mutanen mana ‘yan hada fir'aun ga shawara suka su mata ɓangaren su abinda suke cewa a tadaru musa wa ƙaumahu yusuf fil arab yanzu fir'aun nan kamar zama ya ɗan gana da gama da musa suka tsara zuga shi ce yanzu fir'aun za ka bar musa da mutanen shi su ci gaba da ɓata ƙasa eh wasu musa da ƙasa wasu ba su ci gaba da ɓata gari wa ya daraka wa alihatak ya bar ka ya ma tawaye ya hanta bautarka yanda ake bauta maka shi ya fasa ko ya fasa bautar da kake yi haka za ka bar shi haka kurin
yanzu fir'aun sabon da kire qala sanuqattilu abna'ahum wa nasta'inuhum wa inna fawqahum kafirun yanzu ba sabon da kire cewa yanzu ku bari yanda aka kina Musa tun yana yaro abinda fir'aun ya tayi dan ka ayi Musa ko ya ta kashe ɗaya mutane ko ya kashe ɗiya maza ya bar mata wanda Allah ya kaddara aka yi Musan ko ku Musan gashi na abin da Jibril ne gashi Musan ya zo an ahi Musan a gidan shi ya girma shi ba shi ci ya ba shi sha ya ba shi kariya ya zo yanzu a matsayin manzo ma bai dangana ba wanzu kuma wai za mu ci gaba da kashe ɗiyan da mata mu tsaya maza kuma inna fawqahum qairun mu muke da rinjaye kansu ba kowa bane mana kamar zan bayi ne ba kowa bane ba za mu yi abin da muke so a kansu wannan barazana mun gan kuɗin wasu fir'auna ba shi yan adawa ba shi asambile in ganta diktatur ma shine shine ubanta shine uban diktatur eh shine shine ubanta eh yace yanzu zai kashe iya maza bar mata yanzu Musa alaihi salam abin ya tada ma yan wanshi hankali banu Isra'il wannan kalma ta fir'auna a kashe iya mata a bar maza a kashe iya maza a bar mata sun san da ita sun sha wannan azabar tsawon zamani hankalin sai tashi da sunan fir'auna ba mai hana shi abin da zai na musa kai ya koma ga jam'ar shi na cewa ƙarin musa da ƙaumi ista'inu billahi wa قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده وال... إن الأرض لله يرثها من شاء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين Musa alayhi salam yanzu ya koma ga wajen mutanen shi iyayen ya musu wazi dan hankalin sa ya tashi qala Musa li qaumi sai Musa ke cewa mutanen shi ista'inu billahi wasbiru ke wannan tashin hankalin da ya same ku ku nemi taimakon Allah mana ku koma ga Allah wasbiru kuma ku yi hakuri ku ji mu ne dan mara bai jarabawa jarabawa ta kici ku nemi taimakon Allah kuma ku yi hakuri akan zalunci inna lillahi ita wannan ƙasa wannan duniya ta Allah ce yurusa mun sha mun ibadi Allah iya ba wanda ya so a cikin bayin shi haka Allah so ke ba dan duniya lalatacce kasar ba da kuriya ba ma da shi dan banza da sheke ku shi zai eh ba ku san shi zai haka Allah so kuma lokacin da ya ga dama ya karya shi abu ne a hannun shi shi ke ba da ta ga wanda ke so ta haka ba mamaki Allah ya ba mutum banza kasa ya ba shi duniya ya abin da ya ga dama ba shi abin da Allah ya hanka mishi kenan nan yan washi na akwai jan hankali ga masu imani kenan duk idan ka gama zalunci ga shugaba ga wani abin da ya kai yanka ka koma ga Allah mai wasa suke can katu sai Allah ya sa sai ka koma ga Allah ta bai ga yanka eh sai koma ga Allah eh ku koma ga Allah ku nemi taimakon Allah kan yaye muku wannan jaraba ta same ku ista'inu billahi wa tabi'u shine al'adulillah wannan kasa ta Allah ce Yusa man shabin ibadi iya gadar da ita ga wanda su cikin bayin shi amma ta wala aqibatu lil muttaqin amma din akai a kawo ayi gogormayya mai mutuwa ya mutu mai shahada shahada ai abin da zai mai hannu da gawa daya ce karshen al'amari dai gaskiya masu tsoron Allah su suke kyakkyawan karshe na kenan kan ku damu ku koma ga Allah ku me suka ce kalu uzina قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون na'am qalu uzina min qabl an ta'tina wa min ba'd ma ji'tana sace Musa kina bin yashin Musa an cutar da mu kafin ka zo duk kayan ayyuka wannan mutumin mana da awon sabu abun aji ma nayi fujuwa wannan fir'aun tun Musa iya kare a shi ya kashi ya bari ya dalmi ya bada kashi aka ayi Musa tun yau har ya zama makidanci ya zama annabin Allah manzan Allah amma abin da yake ba abin da ya fata suka ce Musa an cutar da mu kafin ka zo bayan ka zo kin ba a fata ba kenan sun kawo kwarai jajensu ya ce Musa alisalam ya ce asa rabbukum an yi hulka aduwakum ba su halakun fi arat fa yanzu kan ta'amalun wannan magana kenan tana na aurinka ya ce ubangiji ko an ce mu kasa ta Allah ce mulki na Allah ne ubangijinku zai iya halakar da wannan makiyina ku ware bawa na Allah shiga Allah ba bar shi ne bane shi ne Allah bawa ne na Allah ubangijinku zai halakar da wannan makiyina ku wasu kalabkun fil ard ku ya maye ku ya ba ku mulkin da ya mallaka kuma bayan an ba ku fa yanzu ra kayf ta'malu ku kuma ga me za ku yi ku me za ku yi kuma za a ba ku ma a ga me abin za ku dama haka Musa ya ga kaga dan wannan me ana daga tace kinan fir'aun ya kiya duk abin da za kuma nan Allah ya ci gaba cewa wal qad akhadna ala fir'auna bisinin ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون wajen kan ci abin wai sun samu fir'aun ya ga bayan tun wata aya ta sanda da macijiya Allah ce walaqad akhadna ala fir'auna bisinin mun kama mutanen fir'auna da shekaru na yunwa wa naqasun min samarat da ayi shin ayi ruwan ma amma akan a rasa albarka ta noman da aka yi la'allahum yadhakkarun Allah ya musu haka dan su wa'aztu su gane gaskiya su bi gaskiya amma Allah ta fa iza ja'atu ma'adana فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه
وإن تصبهم وإن سيئة تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا جاءتهم لحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه إن suka samu wani jin daɗi ni'ima a ƙasa ko a gari da su adam wannan mun cancanta mun cancanta a mana haka ne imma da ilimin noman mu ko na aiki mu ne mun cancanta mu samu haka amma idan suka samu mummuna ya tayyar rubin musa wa mafiyarci canyi cewa dalilin musa ne da ya zo aka yi ishin ruwa musa ya kawo bala'i ba haka ba aka yi a katar bandus ɗin shekara 24 ana an samu matsala ta rashin ruwa malaman gargajiya masu adawa da suna aka haɗu aka je gidan wani shugaba cikin garin nan aka je aka taru aka nema su yi addu'a allah ka ruwa suka ce ya za a yi ruwa ga ayin zala ahalu suna suna sallah a bakin tasha wai sallar juma'a bakin tasha ita ta kawo rashin ruwa duk abin da ake duk abin da ake a nan kasar shiga saka tsaki ma Allah a yi zina a yi duwaci ga gidan gida ga gidan karuwai zai shiga saka tsaki a yi damhora a nan mata mutane wajen wajen tsubbu a kama mutum malami a gidan sarki ya yi ya nemi matan mutane kan tsubbu duk shi suke ma Allah wai ba a yi shi ruwa ba ko abin da fili a yi shari'a nawa a gidan tutu ko gidan alƙali ta malami ne sunan addini daga zuwa rakon Allah ya yi ciki nawa aka yi nawa aka yi a ba muna boye ba aka yi a cikin gida ba sun sani duka amma wai duk wannan shigantaka wai wai wai duk wannan shigantaka ba yau shirwa ba sai sallah ba kin tanka tafi ba amma kullun gaskiya yan uwa, wannan shugaba Allah ya gafarta mishi yau da gobe ƙarya iri iri a yi a ce kaza ne sai aka waye gari wallahi ko ba ma nan zai ce kare ƙarya ba gaskiya bane ba zai kare mu wallahi ina ta wani lokaci wani bawan Allah an je wani gidan shugaba gwamna suka kawo lokacin Mustapha Tambul aka ci ayin zala su ne yan alƙa'ida aka ji aka taru wallahi suka kawo manganu a su ne da yan su ne da duka su ne da yan tafi ne aka ce su ne annan wani bawan Allah ce kai ku tsaya gaskiya ko da gaskiya wannan ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba Allah shi shugaban da da suka sa ya ba kanmu yanzu shi da kanshi yake kare mu me ya fa'inta gaskiya ƙarya suke ɗan Allah kiyaye dan kullum kullum da wala muna ga mutane kullum ta akce tarihi bai jin kai a tarihi la ilaha illallah wallahi dan uwa duniya wannan bawan Allah wa bai bukatan ka musulun shi an san shi ne ba sai ko ana san shi an je an ce wannan kuma malaman hikima Allah shi iya raye kuma duka malaman duka duka kowa iya raye malaman manyan malaman suka ce a juma'a a addini na musulunci juma'a an ba ta kai ba kilo mil biyar kinan wajen kilo bakwai ko takwas mil uku kai wajen kilo biyar in tsakanin wannan masallacin juma'a da wannan bai kai mil biyar ba suka ce juma'a ba ta yi ba ko suka ce suka duka suka yi jima'i da bayan juma'a ba ta yi ba muna neman a bar mu yi juma'a ne aka ce tamu ba an dan tamu ba ta kai mil uku ba suka ce juma'a ba ta yi ba hikima Allah Allah na nan Allah ana nan tahiya sai ga wa'annan masu wani magana da ransu shi shugaban da ran shi sai ga su yau akwai inda ana hudu ba a nan dan uwa iya hudu ba a nan wani shi iya hudu ba a can ana jin ta juna bai kai ba rabu girma bai kai ba kuma suna juma'a shi mu tafi yawan shi muka ci a nan to wani shi annabin ne ya sake zauwa sake sabon addini ko sun ce ba ta yi ba kuma kowa ta haka da haka aka yi aka yi jima'i juma'a ba ta yi ba su wannan kuma domin kima Allah su suke limancin da ne nakan juma'a ɗaya ce ko aka yi ta biko lokacin za a ta kula ake ake rigima to za a nakan juma'a ta kai hamsin ta kai hamsin wani wuri bi garin mulba kuma su suke limancin kuma shi wannan bawan Allah shi ke zuwa he naɗa shi ke naɗawa ka ce dafa juma'a kuma da kai da lima kaga wannan yawan shi kullum magana gaskiya kai gaskiya duk ya gaskiya ka bi ta amma ƙarya ko ta lai ta bude kuma duk da ya gano ƙarya ka ba kai ba mutunci haɓu da wajen shi mutum ya kama gaskiya ya ita duk wahalar ta duk wahalar ya ta amma ƙarya wallahi ko ta yanka kunya ta suke da wadda suke bata ya ce ƙarya wadda suke bata ya kenan nan ya ce idan suka samu wani alheri su ce ai sun sun tantanta ne idan aka samu matsala ya suka canyi zawon musa da jama'a shi aka samu matsala ta rashin ruwa da rashin albarka la ta'ala inna ma tsa'iruhum inda Allah walakin aka san la yalamun yace a abin ba ga Musa bane ba ko ga Harun wannan abu ne a hannun Allah Allah shi ke jiyo zamani yayin da ya so yayi wata ruwa nan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tasubbu dahara ka ku zagi zamani Allah shi ne da shi ne zamani yace Allah Allah Allah ce ni canza dare da rana an kaga alheri ko kike shi komai a hannun Allah ki illa yi muku dan jarrabawa kan wani abu amma babu wani mai kawo ruwa ko rijin ruwa a babu wannan hali na masa imani ce amma duk daga matsayin abin a wajen Allah yake amma mafi yawan mutane ba san da haka ba wa qalu muhamma ta'tina min ayatin wa qalu mahma ta'tina bi ayati wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha فما نحن لك بمؤمنين نعم yanzu nan kamata mu tsaka wannan ban nan me yake nan iyakar dai magana an ce wa qalu muhammad atina bihi min aya duk irin abin da zaka zo na aya da ake cewa litasharna biha dan ka mana tsahi kajiwa duk irin aya da kake cewa ka kawo tsahi ne daga tsahi to kaga ka yanzu saucewa faman hal bibim faman hal famanalu laka bi mu'min kenan wannan da abin za kawo na aya famanalu laka bi mu'min ba yawa mai da baiwa mai imani da abin za kawo kenan zan kan ma ka kawo wata aya a imanin an ki ba'i an ki ba'i imanin an ki ba'i yanzu ɗan uwa bayan wannan tunda muna so mu tahi mu ga fir'auna a cikin ruwa yanzu bayan jin dai za abin da za a yi an yi wa'azin an yi musa da harun sun yi a wannan ba mu imanin ya yi duk wani magana da ya yi kuma fir'auna ya yi kiya iya nan kan baka shi haka jama'a shi yanzu allah subhanahu wa ta'ala an kusa ƙarshen al'amarin fir'auna allah ya wayi wa auhaina ila musa wa akhi an tabawa bi misr تبوأ بمقامكم المستوى تنبا
وأوحينا إلى موسى وأخيه
أن تبوأ لقومك وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين نعم Allah ce wa auhayna ila Musa yanzu Allah yawa Musa yawa Musa wahayi na yawa Musa da dan uwan shi wahayi an tabawwa da qaumika bi misr biyuta da qaumi kuma kuwa ma'ana ku riki nan an ce alam abin da ya zai su banu Isra'il suna bautar Allah makadaici a wancan zamani ta kai gallazawa a hana su yin sallah su yi ibada su kuma ga rauni Allah wa Musa umarnin cewa yanzu kowa a cikin gidan shi ya yi wurin ibadar shi kowa a gidan duk wanda ga Isra'ili ne da imani ya riƙi wurin sallah masallacin shi a gida waje alu biyu ta kun ƙibla a ɗan mana ku sanya ƙibla ku ta ibada a cikin gidajen wa ƙi musala ku ci gaba da tsaye da sallah ista'inu bi sabr wa sala neman taimakon Allah da sallah ake kenan ku ci gaba da ibada a cikin gidaje wa bashir mu'minin kuma ka ba masu imani albishir kenan nasara tana gare su su ci gaba da ibadar Allah a cikin gida ka su huta yanzu nan kenan Musa alaihi salam ya fahimci inda aka sa gaba wannan mutanen ba sa bi shi ma sai ta Nuhu alaihi salam وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم yanzu Musa alaihi salam irin da Nuhu alaihi salam da yanke kauna sun ki imani Musa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna mal'ahu zinatan wa amwala fil dunya ya Allah Allah kai ne ka ba fir'auna da jama'ar shi ɗan fada shi Allah kai ka ba su dukiya da kayan ƙawa kun hatta sa suke wannan shegantaka giyan mulki da wadata ta ɗauke su Allah kai ka ba su don haka wannan ka ba su wannan ƙawa dukiya da ƙawa filhatin duniya a cikin duniya sun samu wannan matsayin ta rabbana yidillu an sabilik Allah wannan an ce lamun sai ce lamun akiba ce ko sai sai rura Allah ka ba su wannan abin amma karshen al'amari wannan dukiya da kawa ta sa sun batar da mutane ko an batar da su akan hanya hanyarka hakinan sun bar hanyarka dalilin wannan dukiya ta batar da su game da hanyarka kin dukiya giyan mulki da dukiya ta dauke su dan haka Musa ta rabbana rabbana tsamsa ala amwalihim washirin alamun rubihim falayin ruwa tare da azabar alim ya Allah na musa iya addu'a ya Allah ita fi alamar Allah ka shahe dukiyar Allah ka shahe dukiyar kinan zinariya ta suka malaka Allah shahe shi kinan ta koma dutse misali duk wani abu amfani ya lalace Allah ka shahe dukiyar washirin alamun kuma zuciyar ka sa mata tsauri fulani kan su imanin da ya kawai sai za a yi mutum mutum ya mashi kasar mai imani na musa ya zahi ne kinnan gudun ma kan wani zama ta rahama ta Allah Allah ka shafe dukiyar kuma ka rike zuciyar ta tauri su tsaya gidan jiya ba su kalar tsakiya ba Allah wanda musun Allah tsira mutum sunna Allah ce in ka gaskiya ka ibi Allah ya yi zuciyarka na musa kan wannan ke Allah ka ƙara ka ƙara ma zuciyar ƙarfi fala yu'minu hatta rawal azab alim kan su imani sai sun ga azaba karara kuma ta zo kun ba magana ba magana an wani in an ga azabar imani ba wani nake musa ya roki Allah a shahin dukiyar kuma kan su imani sai azaba ta zo ita kuma azaba in ta zo imani bai wani nan kenan wannan addu'a da Musa ya Allah ya kalla kalla kalla shi bada wata kuma قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون qal bayan wannan addu'a da Musa alaihi salam yayi Allah ya ce kad ujibat da'awatukum addu'a mustajaba kai tsaye daga Allah addu'a da kuka yi nan shi ne malamai ke cewa hujja kaga ai Musa ne ke addu'a wannan addu'a ta rabbana tasala qala atamma alamu alaihi Allah ka tsace zuciyarsu ka tsare ka taurin tsakanin imani a gaba ɗaya addu'a da Musa amma da ya ce kar ujibar da'awatu kuma an amsa addu'ar ku shi mai ibn kasir kita malamai suke kawo hujja kan cewa ashe misali karanta fatiha ta liman ta mamuci ai addu'a da Musa yayi amma kenan shi na Harun dan amin ne dan ya Allah ta an amsa addu'ar ku ku biyu da Musa mai addu'a kenan dan amin ma ya jiki Allah ce an amsa addu'a ta amsu karɓaɓɓa ce mustajaba ce amma fastaqima wala ta gan sabilin da zai alamuna ku tsaya kukin da kuka yi wannan addu'a Allah karɓa fastaqima ku tsaya kan hanyar Allah eh ku tsaya kan umarnin Allah kenan nan kana kai kana ƙari ba da musulmi ne amma ka ratsi banza kenan ai dama alaƙar ka da Allah matsayinka a wajen Allah biye ka ga Allah idan ka lafi shi kenan shi nan can umar dan ya aka dan ya aka rubuta da kusani wa wa'annan kahuran sun yi ku yawa sun yi ku kari sun yi ku kari komi abinda kuke da rinjaye akan tsoron Allah ku ne idan aka zama ba tsoron Allah ba ku tsayin komi ba kenan an amshi addu'a amma fastaqima ku tsaya kan hanyar Allah wala ta tafi an sabil lazina alamuna kan ku bi hanyar jahilai marasa sanin Allah yanzu kenan anan me ake jira lokaci kun nan malamai na cewa bayan wannan abin malamai da tarihi wallahu alam shi dai abin ba kai tsaye bane ayin wasu ta shekara arba'in ma aka yi Allah amsa addu'a ya amsa addu'a amma ka hayi halaka da fir'auna an yi abu da yawa can ya mu koma yanzu inda fir'auna inda Allah ya kira yake ba mu labarin ta fir'auna yayi lokacin da abin ke ne ya kai karshe Allah ya ce wa auhayna na Allah ka ce na Allah ke cewa na wa auhayna ila Musa na sabi ba di na kuma taba'un فأرسل فرعون في
فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغاعظون وإنا لجميع حاذرون التي وأوحينا إلى موسى an asir bi ibadi innakum muttaba'un Allah ce mun yi wahayi ga Musa alayhi salam an asir bi ibadi ka bi dare nan kenan Allah Musa wahayi ya bi nan kenan lokaci yayi na halakar da fir'aun Allah Musa alayhi salam wahayi cewa ka bi dare ka nan kenan sauran jama'a masu imani na Bani Isra'il aka ga Musa alayhi salam yanzu lokacin tahiya yayi dama an ayyuko Musa alayhi salam ya kirayi fir'auna zuwa ga Allah kuma ya ba shi banu Isra'il daga nan Masar su koma ƙasar Falastin. To yanzu idan abin an yi an ƙare Fir'auna da imani kun bai imani ya bai ta yan abin naka yake. Yanzu Allah ya Musa wahayi an asar bi ibadi ka ɗauki bayi na nan ke nan bayi a nan waɗanda suke bin Allah a wancan zamani masu imani na banu Isra'il ka ɗauke su cikin dare ka bi dare da su kuci innakum muttaba'una kuma abin cewa eh bin ku zai wa eh ku bi dare kai da su amma bin ku za a yi innakum muttaba'un bin ku za a yi tabbas yanzu sai shirin tahiya fa arsala fir'auna fil mada'in hashirin yanzu fir'aun ya samu labari dan waka hin tsere ruwa ta tabbata dan suka sai na na labari tabbata da ruwaye hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ga wani cikin musulmi ne ya musu dan sha aka yanka annabi ce me bukatar ka yace iya san wace ce gode wannan taguwa da waye waye ya wani annabi ce bisa ba za ka zaman to ba ka kasa hudin irin tsoho bani isra'il me tsoho banu isra'il ce wannan tsohuwa ta banu annabi ce wata tsohuwa ta banu isra'il me ta yi ya ce wata tsohuwa ce cikin banu isra'il lokacin da musa alaihi salam zai tsallaka ya bar masar ya koma gida aka nemi hanya cikin dare suka samu ɗaurin ɗarmin kai aka yi aka aka sauta me matsala me matsala suka ce a nan tsayin kai ta suna labari yusuf alaihissalam kahin ya mutu ya yi wasiya asalin su ai a masar babban isra'il a yi lokacin da yusuf yusuf masar ne ya samu sarauta ya ɗauko 'yan gidansu famunsu wa'annan famikin 'yan gidan yaƙub ai su ne a nan masar suka yawa su ne da aka ce banu isra'il ai mana kamar ana kana ne yan yaqub ne yan yaqub ne kin wa'annan gida yan yaqub su suka yawa suka zama to al'umma mai yawa a masar kin wannan gida su ne suka taso suka zamana yanzu yusuf alaihi salam ya mulki ya kare sun ware yawa sun girma sun zama al'umma kayan lokacin fir'auna to amma yayi wasiya yusuf alaihi salam ya ce duk da za a bar masar ka a bar gawo shi yawon wasiya kenan shi ne a nan musa alaihissalam ya rinka cikiya wayatan inda kabarin yake da an san kabarin annabawa ƙasa ba ta cin jikin annabin allah wanda sai tabbata ƙasa ba ta cin jikin annabin allah kenan yanzu ake nema ina za a samu wannan kabari na yusuf a wuta da shi ya tsohuwa guda ta ce ni na san inda yake ita ce ni na san kabarin inda yake to gwada wani mata ce a'a ba zan gwada ba ya kama alkawali alkawali na mi na zama da kai a gidan aljanna wannan ruwa a cikin sai na nalban ya kashi a cikin ya ganta ya tabbata ta ce sai in ka mun alkawalin zama da kai a gidan aljanna ya ce a ya ba annin sheki musa ya tsaya ko da kuma ce a cikin mutane ba ita kuma ba ta faɗi ba kowa ta ce ba za ta faɗi ba sai an ba ta alkawalin zama aljanna sai Allah ya ma Musa alaihi wahayi aka mai wahayi cewa ka ba ta abin da ta roƙa shikenan aka ce tsohuwa an baki ta ce mu je aka ce wani wuri da ruwa kamar wani tsohon kamar tafki ne aka tona aka tona aka isko kabarin ana ɗauka aka samu hanya kuwa yanzu kenan an samu hanya kuma fir'aun ya aika duk cikin ƙasar ya aika shi da maza maza a tara mai jama'a in haula da shirin su kalilun wa'annan 'yan jama'a in haula nan ya ishara ga babban isra'il wa'annan 'yan jama'a 'yan tsirari wannan 'yan jama'a 'yan tsirarin da shirin su kalilun wannan 'yan tsirarin 'yan kaɗan 'yan jama'a 'yan kaɗan wa innahum lana laghaizun ai sun bata mana rai eh sun husata mu wa innahum lana laghaizun wannan 'yan tsirarin sun bata mana rai sun bakanta mana rai wa inna la jami'un hadirun mu kuma jama'a ce masu masu hattara masu ba ya dare mu eh ba ya dare mu eh nake nake yanzu kan su jama'a ne masu takatsantsan eh wani ɗan tsararru sun mata masa ne mu kenan maza maza a tattara a bisa a iske su a gama da su kasu sha sun tsere kasu sha yace wa inna la jami'un hadirun mu ga nan ga nan ga nan sunan al'umma ta kibada kenan ya isha daga jama'a su mu jama'a ne waɗanda suke da takatsantsan sai wannan kira da fir'auna yayi an amsa kira ashe anan nan ne hikimar ta Allah subhanahu wataala Allah hikimar Allah ce duk wani majiyin ƙarfi banu Isra'il shine za a tattara alhite ku alhiruwa kuma da can ba a dawowa ɗan wani lokaci yayi insha Allah lokaci ya tsala za mu kare insha Allah ya kinara to insha Allah kam kinara to insha Allah za mu dasa har zuwa bakin teku insha Allah Allah kai mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh